الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadha an gane ko bil ulumi al lughawiyyah wa shar'iyya wanda kuma wannan shine darasin mu na 30 da hudu eh na 34 muna cikin suratul nisa za mu tashi wato a aya ta 73 a cikin suratu an-nisa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya za mu tashi ne wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wala in asabakum fadlun min Allah akwai wato ayar da take gabanta da ita za a gane ma'anar ayar da haka sai mun koma kanta ta 72 kenan Allah ya ce wa inna minkum daga cikin ku ku mu'minai laman la yubatti anna akwai wanda zai yi jinkiri albutu shine jinkiri za a fita wajen yaƙi sai ya ɗan koma baya baya in yaga inda ba a ganin shi sai ya rabe ko koma wata gida an gane ku to nan minkum ana nufin suke tare da ku munafikai ne nan ba ana nufin suna tare da ku cikin imani ba ana nufin suna tare da ku da jiki don Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sai ce fa in asabatkum musiba idan musiba ta same ku ma'ana aka je wajen yaƙi aka karkashe ku ko aka yi muku rauni ko wata asara ta same ku a wajen yaƙi qala qad an'ama Allahu alayya kaji dan duniya sai ce Allah ya mishi ni'ima idh lam akum ma'ahum shahida saboda bai kasance a halarce tare da su ba wai kaji ni'ima Allah ce saboda abin da ya dauka in an yi maka wato shi yasa in kana aikin Allah duk lokacin da wata musiba ta same ka kakka ji zahi don ko ba aikin Allah kakai ba sai musiba ta same ka a duniya ba sai kuma na fahimta ba eh shi samun jaraba a duniya ba shi ke nuna ba a'a don baka yi aikin Allah ba za ka tsere majarabawa wallahi ko baka yi aikin Allah ba sai Allah ya jarabi ka mun gane wannan Allah ya jarabi fir'auna wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ba sai kuma fahimta ba yawwa da sauransu kafirai an jarrabe su da abubuwa daban-daban don su dawo to wala in asabakum fadlun min Allah idan falala ta Allah ta same ku kuka je kuka ci nasara la yaqulanna mutumin nan zai ce fi'li mudari'i ne mabniun ala al-fath li ittisalihi bi nun at-tawkid mubasharatan zai ce ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kamar dai soyayya ba ta taba kasancewa tsakaninku da ku da shi ba an gane ko imam ibn kasir al-makki da imamu hafs wato rawi na asim al-kufi da kuma ruwais wanda yake rawi ne na wato yaqub sun karanta ka'allam takun bitta'i sauran kura sun karanta ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawadda to kaga mawadda ai muannas ne amma muannas ne majazi dan babu mawaddu an gane ko balantana a ce mu'annas ne da muzakkar ɗai kenan na biyu ma wadda ba ganin ta aka balle a ce ga namiji ga mace mun gane ko sannan kuma an yi fasl bainal fi'li wa baina ismihi tunda kana ismuha ake cewa ba a cewa fa'iluha kenan tunda an yi fasl tsakankanin su kenan waɗannan dalilan guda biyu awwalan li'annahu mu'annas majazi walaysa haqiqi na biyu fusila bainahu wa baina fi'lihi an gane ko shi yasa kenan ya halatta ayi tazkir ya halatta ayi ta'nis ka allam yakun bainakum wa bainahu mawadda ka allam takun bainakum wa bainahu mawadda amma nan in kana qira'a dole wanda ya karanta da ta'un haka ya ruwaito ta haka zaka karanta ta muna ganewa in kuma kana karantawa da kira'ar da da ya'un dole da ya'un zaka karanta saboda haka an karwaito ta amma a larabci kana da dama in kaga dama ka ce ya kun in kaga dama ka ce ta kun tun da larabci ne ta'allam ta kun baina kuma baina hu mawadda kamar dai soyayya ba taba kasancewa tsakaninku da shi ba ya laita ni zai ce kai cona kuntu ma'ahum da dai na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in rabauta rabauta wadda take mai mai girma muna ganewa ko jumla ta ka'allamta kun baina kum wa baina huma wadda tana iya zamantowa jumla ce i'tiradiyya magana ma'ana maganar Allah ce da yace la yaqulanna an gane ko sai Allah ya ce kina asalin shi la yaqulanna ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima kina ka allamta kun baina kum wa baina huma wadda maganar ubangiji ce an gane ko kenan dai kamar soyayya ba ta kasance cewa tsakanin kurci ba wasu kuma suna gani a ana iya ɗaukar ta duk cikin maqulul qawli na maganar shita ka allamta kun bai baina kun bai domin inda maganar shita zai ce ka allamta kun baini wa bainahum mawadda mun gane ko ko ya zama to a maganar shita hikaya ce Allah ya kawo ka allamta kun baina kun bainahum mawadda ko ko a maganar ubangiji ce ka allamta kun baina kun bainahu mawadda kamar soyayya ba ta kasancewa tsakaninku da ku da shi ba amma shi ya laita ni wannan babu khilafi a tsakanin su to wannan ita ce rayuwa munafiki kullun abin da ke bashi wahala bai son ya hadu da jarabawa bai son ya sha waya shi yasa kullun yana tare da waɗanda suke da abu baka gani da wanda bai da kuma in yana tare da kai in jarabawa ta zo ma sai ya barka saboda shi bai da jarabawa ba ya je inda babu jarabawa shi yasa ana gane mutum ne a lokacin da daɗi ya zo da wahala in daɗi ya zo a ci tare da shi in wahala ta zo a ci tare da shi ko a sha ta tare da shi ba sai kuma fahimta ba da kaga mutum bai yadda ba wato shi daga cikin abubuwan da ke nuna maka mutum ba mutumin kirki bane bai dai sha wahala ba bai dai amfani mutane ba sai dai mutane su amfani shi to Allah ya kyauta ayar da za mu ji kanta ta gaba kafin mu je aya ta gaba za mu yi taujihin wannan kira'a da alkur'ani bayan mun yi bayani na wato lugha a cikin mushaf na taujihin qira'at al-ashr bil qur'an wajen ka allamta kun bainakum wa bainahu mawadda an gane ko kina tunda mun ce ibnu kafir da hafs darwai sun karanta ka allamta kun an gane ko sauran sun karanta ka allam ya kun to ita ƙira'a ka allam ta kun wadda an ka sa ta'un ana kafa mata hujja da ta'anisi na mu'annas majazi irinta inda Allah ya ce qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum aya ta 57 a cikin suratu yunus ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ita ko ƙira'a ta tazkiri wadda ta zo ka allam yakun bainakum wa bainahu mawadda ana kafa mata tamka ita ma da inda Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih kaga da ce faman ja'ahu mau'izatun bai ce faman ja'athu mau'izatun ba dan ya nuna maka ya halatta ko a kawo shi muzakkar ko a kawo shi muannas eh a alqur'anance cikin qur'ani ne ba wai wani wuri ne an ka je an ka kawo abin ba dan wani cewa zai yi shi bai yarda ba ayar da zamu je ta gaba a cikin suratul nisa aya ta abin nan afwan mummanta ayar da kafin wannan aya ashe da muka karanta akwai aya gabanta wadda ya kamata mu yi bayani sai ba mu yi bayaninta ba shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna katabna alaihim an gane ko da mun wajabta musu su mutane a niƙitulu an fusakun ko ba haka ba to akwai ƙurra da sun ka karanta a niƙitulu an fusakun ban sani ko mun fahimta ba a niƙitulu an fusakun a wikhriju min diyarikum imamu asim da hamza sun karanta a niƙitulu an fusakun a wikhriju min diyarikum an gane ko yawwa sannan kuma imamu abu amr ibn al'ala da yaqub su sun karanta wato an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum idan ya zama to wucewa za su yi su sun karanta an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum kiran su sun saba waɗancan duka biyu kasara sun kai amma da abu amur da yaƙu na farko suka yi masa kasra na biyu suka mishi suka mishi bamba sauran kuma wato sun karanta a nuqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum duka wannan sabani ne na fada bai da wani tasiri abin nan asalin shi waɗanda sun kace aniqtulu anfusakum sun hankalta ma asalin fi'ilin inda za a karanta shi tun farko da kasra za a karanta shi wato iqtulu wato wanda suka karanta da domma sun hankalta ma asalin fi'ilin in za a yi domma ake karanta shi uqtulu ake cewa wannan zai baka ka'ida bari mu faɗi ta ba ta mu'amala da hamzatu alwasl mun gane ko hamzatul wasli wannan mai kama da sadu mai kai kamar sadu ana karanta ta da fatha in ta zo bayan lamu ta'rif kama alhamdu ar-rahman ar-rahim al-bait muna ganewa sannan kuma ana karanta ta da kasra idan ya zamanto ko cikin suna ko cikin fi'ili an gane ko ya zamanto harafi na uku in an lissafa da ita in yana da fatha ko yana da kasra to ita da kasra ake karanta ta misali ihdina siratal mustaqim harafi na uku me yake da shi kasra istaghfir lahum harafi na uku me yake da shi fatha istaghfir lahum ban san kuma na ganewa ba to in harafi na uku yana da dhamma to ita da dhamma ake karanta ta uqtulu yusufa usluk ya daka fi jebika kenan waɗanda sun ka karanta da dhamma sun hankalta ma asilin fi'ilin uqtulu ukhruju harafi na uku na dhamma wanda sun karanta aniqtulu aw ikhriju sun hankalta ma iltiqa'us sakinaini a larabci in harafi masu guni bi sun ka hadu na farkon kasra ake yi mishi fil ghalib amma wani lokaci ana iya ai masa dhamma wani lokaci ana iya ai masa fatha ba sani ko mun fahimta ba to waɗanda kuma sun kai an iqtulu anfusakum aw ukhruju abu amr da yaqub na farkon sun yi aiki da wancan kaida na biyu sun yi aiki da wancan kaida sai Allah subhanahu wataala ce da mun rubuta musu ku kashe kawunan kuma ana ku yanku yaki ba wai ka dauki yuka ka cika maka kanka ba aw ukhruju min diyarikum ko ku fitar daga cikin gidajen ku ko ma'ana ku fitar da ƴan uwanku daga cikin gidajen ku waɗanda ba mutane na gari ba Allah ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba wanda zai aikata shi sai ƴan kaɗan daga cikin su to an ce qalilun shi ne abinda jamhuri suka karanta da shi sai yana iya zamantowa kenan wato ƙaril kamar matsayin badali zai komawa an gane ko tun da fa'alu shi ne fa'il ba sani ko mun fahimta ba fa'alu ai wawa ita ce matsayin fa'il ko ko ba haka nan bane yawwa amma kufiyu da sun kace ba badali na ba sun ka ce atafina akan domiri atafina akan domiri na wawun sai an ce ayi arafin abu akan abu duk dai kaga ai ana tare in kuma an ce badalin shi na ai madadin shi na domin illa ba ta daga cikin harful atf to illa qalilan minhum ibnu amir ad-dimashqi ya karanta illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su sai zaman to istithna'i an gane ko kenan a waccan qira'a ta jamhur illa qalilun minhum yana matsayin badali madadin wawun kenan shi ne badali shi ko illa qalilan ibnu amir yana matsayin istisna'i wannan shi ne mun kamance ba mu kawo shi ba kuma abu ne wanda yake yana da muhimmanci a sashi cikin wato tafiyar bayanai yanzu zamu je aya ta 77 inda Allah ya ce alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum an gane ko baka yi dubi ba ko kai kallo zuwa ga waɗanda an ce kufu aidiyakum ku kame hannayenku ma'ana daga yaƙi wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yaki idza fariqun minhum yakhshawna nas sai ga wata jama'a daga cikin su suna tsoron mutane ka khashiyatillahi irin tsoron da ake ma Allah aw ashadda khashya koko sun yi tsoron mutane da tsoron da ake ma Allah in Allah ya ba mutum makami ana iya jin tsoron shi dan saboda yana tare da makami wannan khawf tabi'i ake kiran shi an gane ko amma kuma ka ji tsoron mutane irin jin tsoron da kaka yi ma Allah bai dace ba ko ka ji tsoron mutane fiye da jin tsoron da kake ma Allah kaga wannan bai dace ba wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital sun kace ya ubangiji bi yasa ka wajabta muna yaki laula akhartana ila ajalin qarib Allah dai kai mu da jinkiri zuwa ga wani dan ajali wanda yake kusa qul mata'ud dunya qalil kace jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce an mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah Allah ya sanya mu daga cikin su mun gane ko to wala tuzlamuna fatila mun gane ko an karanta wala tuzlamuna fatila sannan kuma ibn kafir al-makki da kuma hamza al-kufi da imamu kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da rauh wanda rawi ne daga cikin ruwat na yaqub sun karanta wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba kaga wala tuzlamuna nan khitab ne lil mutakallim ana magana ne da wanda ake magana da shi kai tsaye khitabul bil khitab kenan shi kuma wala yuzlamuna khitabul ghaiba ne wanda ku khitab al hudur ne wancan na tuzlamuna to yaya ne za a yin taujihin waɗannan kira'o'in tun da an samu wala yuzlamuna kuma an samu mi wala tuzlamuna sai sun ka ce kenan waɗanda sun ka karanta wala yuzlamuna an gane ko ita ƙira'a su za a yi taujihinta da alamtar ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum kaga qila lahum an ce da su kaga ai ba sa nan sannan an ka ce wal akhiratu khairul liman ittaqa ga wanda ya ji tsoro ai baya nan to wala yuzlamuna ba za a zalunce su ba amma ƙira'a da ta karanta wala tuzlamuna fatila an gari ko bitta'i ba za a zalunce ku ba sai sun kace to saboda an yi magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko mai sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qul mata'ud dunya qalil ko ko mumini wanda zai isar da sako zuwa ga kafirai qul mata'ud dunya qalil an gane ko kaga wanda ake magana da shi ayyana ne wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba ba sani ko mun fahimta ba kiran wanda ake magana da shi kuma idan an kai magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kama ana magana ne da al'ummarsa ba a ce wala tuzlamu fatilan ba wani ya ce to ai ba inda manzo ne sai a ce wala tuzlamu sai a ce a'a khitabul linnabi khitabul li ummatihi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allah lakum bai ce laka ba wasani kun bin ta ba yawa ma'ana dai in hukunci ya shahi manzo to ya shahi al'ummarsa sai an samu dalilin da ya keɓance shi haka in an kai magana da al'ummarsa to hukuncin ya shafe shi sai an samu dalilin da ke banci shi mun gane ko ka'ida ce usuliya wallahu ta'ala a'lam to kinan don haka wala tuzlamuna ba za a zalunce ku ba ku muminai ko kuma wala yuzlamuna ba za a zalunce su ba su wadancan mutane ko wala tuzlamuna qul lahum la tuzlamuna kina an yi magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba za a zalunci su ba fatilan wannan fatilan wato suna daga cikin abubuwan da ake zance cikin dan dabino suke dama guda uku ne akwai qitmir walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir sannan kuma akwai fatil sannan kuma akwai naqir wala yuzlamuna naqira an gane ko qitmir cikin surtu saba an gane ko shi fatil sun kace kamar wani abu ne mai kamar zare-zare mai kamar saka-saka wanda a cikin dan dabino ana iya cirke shi dama daga fatara ne kamar katumka abu shi ko naqir an gane ko naqir shine wato kamar wani dan igo ne in ka dauki dan dabino da can bayan shi ba inda akwai tsaga ba baya akwai wani dan igo shi na shi ake cewa naqira daga naqara ne kamar ya soka abu shi kuma kitmir fata wanda suke ruhe da dan dabiu ba san ko ana fahimta ba to nan dai ana nuna kowanne abin ba za a zalunce ka ba kenan ba za a zalunce ka karamin abu ba balantana ne balantana babba tunda ya ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharra sannan kuma yace wala yuzlimu rabbuka ahada sannan yace wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin wallahu ta'ala a'lam to ayar da zamu je gaba wato akan ta cikin suratul nisa aya ce wato ta 90 an gane ko amma ba za a fahimce ta ba sai an koma wato zuwa ga aya ta 88 an gane ko kaga matsalar saboda sai ya zama to aya inda qira'atkin suke ba a iya fahimta sai an koma baya ko ko sai an hada da abin da zai biyo baya ko wani lokacin duka sai an hada biyu Allah ce fama lakum fil munafiqina fi'atayn me ya same ku game da munafikai kun rabu jama'a biyu wallahu arkasahum bima kasabu Allah shine ya wato tambadar da al'amarin su saboda abin da sun ka aikata shine arkasa asalin arkasa ka mai da abu baya na fata an fahimci ni kuma an ka ce arriksu shine annajasatu to da an ka dawo daga wajen yaki an ka ga sha'anin abin da munafikai suka aikata wasu suna cewa a yaƙe su wasu suna cewa a bar su da Allah to sai Allah ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne ya lalata al'amarin su ya bata al'amarin su saboda abin da sun ka aikata aturiduna an tahdu man adalla Allah yanzu kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka sanya mumshi ba za ka samu mishi hanya ba ta shari'a Allah kai mu tsari waddu law takfuruna kama kafaru su munafikai kenan suna son ku kafirce kamar da suka kafirce fatakunu da sawa'a sai ku zamanto daya dama mugu ya son kowa ya zama mugu shi yasa kullun mutanen da suke ba nagari ba abinda suke fata an gane ko a samu kuskuren mutum nagari ko ko mutum ne ma wanda ba nagari ba amma yayi shiga irin ta mutane nagari yanzu da an samu wata mai hijabi an ganta tana hira da wani bakin hanya to duk an samu abin faɗi sai duniya ta jiya dan tana ba a sani ba wan tana ba a sani ba mijin tana ba a sani ba an dai ga wata mai hijabi tana hira a bakin hanya kenan yanzu duk mata su tayi su hira da fasikai su hira da mutane a bakin hanya da an ga an samu wani mai gemi ya ba wata mace sadaka dala ɗari sai a ce an gwani mai gemi ya ba wata sadaka dala ɗari kuma budurwa ta sai a ce ka ai ba sadaka ta ba nan dai muna kashi da ita ba sani kuma na fahimta ba eh kenan ya ɗauki wani alƙawari da ita ma'ana dai mutane suna son kullun nagari ya lalace saboda su cigaba da ɓanna ba wai don saboda su tuba ba to haka wannan munafikai ne Allah yake magana amma kafirai ma haka suke Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitab لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كافر ينا سونك كافر منافق ينا سونك ما كذا منافقي كما شي الله كمون صحيح الله تتو فلا تتخذوا منهم أولياء ككريكي واتو مسو يا daga cikin su hatta yuhajiru fi sabilillah sai in sun yi hijira dan daukakar da kalmar Allah nan malamai sun kace to wannan hijira ta shafi kafirai ta shafi munafikai tunda shi munafiki wasu suna ganin a'a munafukai ne wanda suke a garin makka an gane ko ma'ana sun ki hijira kuma su ba imani sun kai ba suke sa ce sai sun yi hijira kenan imanin su zai ni zai bayyana wasu suka ce a hatta yu hajiru har sai sun kaurace makka afirci su munafukai ai hijira kala biyu ce akwai hijira ta jiki akwai hijira ta ta zuciya sai in sun kaurace makafirci sun komo akan addini sun yi jihadi don Allah fa in tawallau in kana so ka duba cikin littafin التفسير الموضوعي نا للصور والآيات نا نخبة من العلماء cikin suratul nisa idan ga wannan bayani fa in tawallu in sun juya sun bada baya fakhuduhum ku kama su waqtuluhum ku yaƙe su haythu wajadtumuhum duk inda kun ka same su wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira kakkuriki masoyi daga cikin su ko mai taimako kenan in sun ka bayyana kafircin su karara su munafikai to shikenan ai magana ta kare to sai Allah ce illal ladina yusiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai waɗanda suka isa zuwa ga wata jama'a tsakanin ku da su akwai alƙawari mithaq asalin shi mithaq ne wawun ce kasara ta gabace ta an kamar da ta ya'un to da wannan ne malamai sun kace anan istithna'i malamai sun yi sabani shin yana koma ne zuwa ga jumla guda ta ƙarshe ko yana komawa zuwa ga jumloli duka gaba ɗaya da sun ka gabata ba sai ko mun fahimta ba in an ka samu jumla uku sai istitna'i ya zo shin zai koma ga dukan ukun ko ko a ta ƙarshen ɗaya zai koma zuwa gari ta galibin istitna'i yana koma ne zuwa ga abu na ƙarshe ma fa'aluhu illa qalilan minhum yana koma zuwa ga su jama'ar da bayani ya gabata gare su mun gane ko sannan wani lokaci kuma istitna'i yana iya komawa zuwa ga dukkan jumlolin da sun ka gabata kamar ba guda ba sai zama to jumla biyu ko uku to wannan ya kawo saɓani to kuma wani lokaci malamai sun ka ce a'a yana yi wa jumlar ta ƙarshe ba kanta ya koma ba yanzu cikin suratul annur inda Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke zargin ko suka jefi mata kamammu an gane ko tun malam ya tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu nan almuhsanat malamai sun ce za a yi kiyasin namiji don ba mata ɗaya ake nufi bayan an ka jefe su da zina an hankarta mu dalilin sabkar ayoyin ne wani mutum ya zargi matarsa misali sannan kuma an hankalta mu kissa ta ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin walladhina yarmuna almuhsanat kenan nan saboda shimfiɗa ce da kissa ta Aisha waɗanda suke jifar mata waɗanda suke kamammu إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة to ibnu hazm da bai rada kiyasi ba sai an kace to me hukuncin in an jefi namiji da zina tunda shi bai rada kiyasi ba sai ce shi almuhsanat sifa ne amma sifa ne na wato alfuruj walladina yarmuna alfuruj almuhsanat an gane ko saboda shi bai da kiyasi ba sai ce tun da mace tana da al'aura namiji da auren farji ake nufi amma malamai suka ce to innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati shi al ghafilati al mu'minati ana ce bi farji ghafilati al mu'minat ba zai yiwa ba dan haka suna inkarin kiyasi kuma wanda ya tasiranto da mazhaba ta ibnu hazm ko mu ce mazhabar dawud az-zahiri tun da shi ibnu hazm bi ne yake ta wannan mazhaba za ku ga galibi su sai su ce dole sai an yi aiki da abin da ya zo cikin nassi karara to yawwa zahiriya to matsalar su in an ka zo musu da abin da kuma babu ba shi yiwuwa sai su rasa yadda za su yi saboda yanzu nan kaga namiji in an ka in kamar mena an ka jefe shi da ya za a yi babu amsa eh ya cikin nasu ko koko misali da lipton da hura duk babu cikin qur'ani babu cikin hadisi ina za a samu su ba sani kuma na fahimta ba yawwa to nan dai a takaice ko mu yi mu ce tun da almuhsanat dalilin da yasa an ka ce ai mu mutum bulala in yaje muhsana saboda kaman mace to kamewa namiji yana iya kamewa mace tana ni tana iya kamewa shikenan sai hukuncin ya zama to daya ba sani kuma fahimta ba ko ayi kiyasi a ce an yi kiyasin namiji mace ka wadda ta kame da namiji wanda ya kame kaga daga nan za mu samu hukuncin namiji ɗai kenan na biyu abin da ya kamata mu gane kenan mutumin da yake an san shi da zina tataccen dan zina ne don mutum ya jefe shi da mazinaci ba a mai bulala kasahi sai dai a mai ta'aziri a hana shi alƙali zai duba me ya kamata a mai hukunci na ta'aziri a yi masa to sai Allah ya ce thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بس جود شهدو guda hudu ba wannan ya nuna shaidu hudu ake kawowa to kuma da yace bi arba'ati bai ce bi arba'i ba sai nuna shaidun nan maza na domin daga uku zuwa goma in an kawo ta'un maza yake komawa in ba a ka ta'un ba ya koma mata sai sun ce to kenan shaidun zai na sai sai maza amma waɗansu malamai suna ganin in an samu namiji uku misali da mace biyu suna iya zamantowa matsayin masu shaidu sai a cika su an gane ko wanda in ban manta ba imamu sa'adi yana daga cikin masu wannan ra'ayi a cikin littafin sa minhajus saliki to nan sai Allah ya ce subhanahu wataala wala taqbalu lahum shahadatan abadan kakku karbi shaida su bayan ai musu buloli na kazahi wa ula'ika humul fasiqun inna kuma sune fasikai sai ce illal ladina tabu min ba'di dalika dama nan na mawdu'ul istishhad yake sai waɗanda sun ka tuba to sai waɗansu malamai suka ce to istithna'i yana koma ne zuwa ga jumla ta ƙarshe wato fasikai ne illal ladina tabu sai in sun tuba amma bai da alaka da wala taqbalu lahum shahadatan abada ga ku sake karɓar shi da su kenan in mutum yayi kazafi an kai masa buloli to ba a sake karɓar mu da shi tunda ya ce abadan a mazhaban malaman da suke ganin istithna'i yana koma zuwa gami jumla ta ƙarshe waɗansu malamai suka ce a illal ladina tabu kina yana koma ne zuwa ga wala taqbalu lahum shahadatan abadan kak ku karbi shaidar su wa ulaikumul fasiquna fasiqaini illal ladina tabu sai wanda sun ka tuba in sun tuba to wannan ya dauke fasikanci daga gare su kuma ya halatta a karbi a karɓi shaidus an gane ko sheikh muhammadu al-amin shankifi rahmatullahi alaihi rahim allahu jami'a al-musulmi da yana bayani kan wannan qadiyya a cikin tafu'i hamil tirab an ayatul kitab sai ce shi istithna'i ba a cewa yana kuma zuwa daga ta ƙarshe ko wadda ba ta ƙarshe ba ko biyu ko uku za a hankalta masu yaƙi shi zai bambantawa yace dalili kuma ga ayanan da Allah ya ce wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kakkuriki masoyi daga cikin munafikai ko mai taimako sai ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai waɗanda sun ka isa zuwa ga mutane waɗanda tsakanin ku da su akwai alƙawari wagga jumla ta illal ladina yasiluna ba ta kuma zuwa ga wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira dan bayyuwa a ce kak ku riki masoyi cikin su sai in sun kai ga mutanen da kuke da alƙawari da su don munafiki dan ya shiga cikin mutanen da kuke da alƙawari da shi ai babu wata soyayya tsakanin ku da shi kinan yana komawa ne fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum bainahum mithaq mun gane wannan to to auja'ukum ko ko sun ka zo muku su waɗannan mutanen an gane ko waɗanda ba za ku kashe su ba hasirat suduruhum zukatansu sun yi kunci asalin hasara shi abu ya sha makanci kinan ma'ana zukatansu sun samu shamaki na na yakar ku an yi ƙatilukum da su yaƙe ku au yi ƙatilu ƙamun ko su yaƙi mutanensu an gane ko kenan mutumin da shi ba zai yaƙe ku ba ba zai yaƙi mutanensa ba to shi kenan ba ku ba shi an gane ko in kun kula yarjejeniya da shi to idan muka duba wannan ita ce ƙira'a ta jamhur hasirat suduruhum kina sai zaman to fi'ili ne da fa'il ko domin sudur zukatansu ne kirzansu ake cewa jam'i na kirji an gane ko amma zuciya ake nufi to amma imamu yakubu ya karanta hasiratan suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum to in mun ka ce hasiratan kinan yana da matsayin hal an gane ko matsayin hali yake halin zukatansu kenan halu kaunu qulu isudurihim hasiratan an yuqatilukum aw yuqatilu qawmam suna cikin halin zukatansu sun kuntata da ba za su yaƙe ku ba ko su yaƙi mutanen su mun gari ko to har zuwa ƙarshen aya walau sha Allahu da Allah ya su la sallatahum alaikum da ya ba su iko akan ku fala qatalukum sai su yaƙe ku kenan ga ku ce in mutu to sulhu a a ku ku yadda ba a Allah na abai ba shi da mai ikon yaƙa ku ba fa in itazalukum to tunda in sun nisance ku ta fuskar yaƙi kenan wa alƙau ilaikum salama sun ka jefa muku assalama yarjejeniya kenan sun ka jefa muku zaman lahiya ma'ana kun kai yarjejeniya ta zaman lahiya don ba hushe bai cewa an jefa zaman lahiya an gane ko wa alƙau ilaikum salama fa ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hanya ba ta ku yaƙe su to su waye za a yaƙa sai Allah kawo su satajiduna akharina za ku samu waɗansu yuriduna an ya'manukum suna son su nemi aminci da ku wa ya'manu qaumahum kuma su amince da mutanensu an gane ko kulla ma ruddu ilal fitnati duk lokacin da an kamar da su zuwa ga fitina kafirci na ake mishi urki su fiya sai su fada kenan su mutane da waɗanda su son ɗaya suka su samu yarda ku da mutanen ku amma ba amintattu na ba suna isu yaƙe ku to Allah ce fa illam ya atazilukum in busu nisance ku ba wa yulqu ilaykum salama kuma sun ka kulla yarjejeniya da ku wa yakuffu aydiyahum sun ka kame kuma fa in lam ya'tazilukum in busu nisance ku ba wa yulqu ilaykum salama kuma busu yarjejeniya ba ta zaman lafiya da ku wa yakuffu aydihim kuma su kame hannayensu daga yakar ku ba to fakhuduhum wadannan ku kama su wa qatuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su duk inda kun ka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan su ne mun ka sanya muku hujja bayyananna ta yakar su a nan akwai ɗansu bayanai da kamata mu yi shine cewa wajen harda fa'ine ita zalukum shine farko fa'ine ita zalukum falam yi ƙatilukum wa alƙau ilaikum salama na biyu shi ko cikin aya ta gaba fa'in lam ya ta zilukum wa yulƙu ilaikum salama can fa'ine ita zalukum falam yi ƙatilukum wa alƙau ilaikum salama shi ko na biyu fa'in lam akwai lamkin fa'in lam ya ta zilukum wa yulqu ilaykum salama mun gane wajen harda saboda wagga shafin yana cikin shafin da ke rikitar da mahaddata alqur'ani dai kenan abu na biyu shine cewa wajen harda dibonan akwai fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum shine na farko a aya ta 89 shi ko na biyu fakhuduhum waqtuluhum haythu taqiftumuhum shine nawa na biyu sannan kuma can cikin suratu abin nan akwai fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum an gane ko shi kuma ina ganin shi na cikin in ban manta ba cikin suratul fath an gane ko akwai haythu a cikin bakaran waqtuluhum haythu taqiftumuhum an gane ko yawwa akhrijuhum min haythu akhrajukum kina ita bakara ita adda haisu saqiftumuhum ita nisa'i ita adda wajadtumuhum da saqiftumuhum amma na farko na nisa'i wajadtumuhum na biyu na nisa'i saqiftumuhum ga alaramma mai mi mai har da alqur'ani sai ya kiyaye na fata an fince ni to ba zan tsawaita bayani ba akwai cikin littafin at-tafsirul mawdu'i an gane ko li nukhbatin min al-ulama mujalladi 11 ne a taba da take hannuna wanda nake da ita kenan sun kawo ƙa'idodi na mu'amala na duniya na zaman lahiya abinda ake ce ma relation international muna ganewa waɗanda daga cewa addinin musulunci ya tsaya ga arwalla da sallah amma babu zancen kasuwanci yaushe ƙur'ani ya kawo zancen riba ka ce babu zancen kasuwanci ƙur'ani ya kawo zancen bashi ka ce babu zancen kasuwanci ko ka ce ƙur'ani a ya tsaya ga sallah gashi an yi zancen saki an yi zancen kuma rabon gado an yi zancen yaƙi an yi zancen zaman lahiya to cikin waɗannan ayoyin wannan yake nuna cewa cikin ƙur'ani akwai ayoyin da sun kai bayanin in za a kulle yarjejeniya ta zaman lahiya ta wata ƙasa ta musulmi da wata ƙasa ga yadda za a yi ga sunan can ma cikin amfani kaga akwai irin ayoyin da sun kai zancen zamantakewa zaman lahiya wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa ko ba haka nan bane da sauransu to don haka dai irin wannan tunani ne wanda turawa suke kawowa saboda su yi saboda su bata addinin musulunci Allah kai mu da tsari to aya ta gaba wadda za mu je akan ta sai aya ta 94 a cikin suratul nisa inda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillahi idan kuka yi balaguro don ɗaukakar da kalimar Allah an gane ko sai Allah ce fata bayyanu an gane ko imam hamza da imam alkisa'i da imam wato khalaf an gane ko waɗannan guda uku da mun ka kawo sun karanta fata sabbatu fatasabbatu kina akwai fatabayyanu akwai fatasabbatu to waɗansu malamai sun tafi cewa da fatabayyanu da fatasabbatu duk a ma'anarsu ɗaya ma'ana kenan fatabayyanu ku nemi sanin haƙiƙanin abu daga bayani na fatasabbatu ku bi diddigin abin har ku tabbatar da gaskiyar shi tunda shine sabati ko malam bahaushe ce tabbata ba sani ko muna fahimta ba kiran haka waɗansu malamai suka fassara suka ce duka ma'anarsu ɗaya to waɗansu malamai suka ce a'a ba ma su ɗai ba fatasabbatu ku bi diddigin labarin fatabayyanu har ku kai ga sanin haƙiƙanin labarin ko ku fatabayyanu ku nemi bayani na sanin haƙiƙanin shi fatasabbatu sai kun kai ga tabbatar abin ya abku bai abku ba an gane ko to kenan idan kun ka tafi ku bi diddigin labari ku san shi wala taqulu kada ku ce liman alqa ilaykumus salama an gane ko yawwa idan muka duba akwai wala taqulu liman alqa ilaykumus salama sannan akwai wanda sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama wato imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu hamza al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu ibnu amir sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama sauran kuma sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama to sai sun ka ce kada ku ce wanda alqa ilaykumus salama da salama shine wanda ya jefa muku sallama kinan yayi muku sallama sun ka ce da salam da salam duk suna iya ɗaukar mi sallama amma wasu malu su ce a'a wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama kada ku ce ma wanda ya jefa muku aminci ma'ana ya nuna shi ba ya karku zai yi ba ma'ana wanda ya nuna muku aminci ma'ana ya nuna shi ba yaƙi yake nema ba to wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama kada ku ce wanda ya jefa muku sallama ma'ana wanda ya muku sallama to duk mutumin da ya muku sallama ai ya nuna muku kenan kusan da zuwan shi kenan ya nuna muku aminci babu wani bambanci ko da mun ce akwai bambancin fassara to dai karshe za su koma zuwa ga abu daya to ga ku ce ma wanda ya nuna muku wanda ya muku sallama ko ya nuna muku aminci lasta mu'minan an gane ko yawa kai ba mumini bane ba sani ko mun fahimta ba lasta mu'minan eh kai ba mumini bane saboda kenan suna son su cimma wani buri nasu imam ibn wardan an gane ko wanda rawi ne na abu ja'far al-madani shi ya karanta lasta mumanan mumanan asalin shi lasta mu'manan lasta mu'manan kai ba abin amincewa bane ismul maf'ul ne kinan ga ku ce mai kai ba abin amincewa ba ne bayan ya yi muku sallama ya nuna muku shi bai bukatar yaƙi da ku zaman lafiya ke sosai ku ce mai kai ba abin amincewa ba ne sauran sun karanta lasta mu'minan kai ba mumini ba ne kenan kayi muna sallama ne saboda mu yarda da kai kai musulmi ne ka tsira an gane ko yawwa to in ka diba wannan cikin taujihul qira'at al-ashr an tariq shatibiyya wa durrani in ka diba cikin taujihul qira'at al-ashr an tariq tayyibat an-nashr da kuma al-muyassar fil qira'at al-14 an gane ko in ka duba zaka ganin akwai wasu qurra zaka samu canji a a taujihin wannan qira'a kaga wasu sun karanta muminan ma'ana akwai wani wajihu da shi abu jafar ya karanta lasta muminan an gane ko kenan bai karanta mu'minan ba tunda nan ɗaya daga cikinsu na karanta mumanan ibn wardan ibn jammaz ya karanta mu'minan kenan kai ba mu imani bane amma a can wancan wuri zaka iske abu jafar gaba ɗaya da ibn wardan da ibn jammaz akwai inda sun karanta lasta muminan kenan kai ba mumini bane ala ayyati hal dai kai ba mumini bane muminan mu'minan lasta mu'minan kai ba abin ba aminci bane sai Allah ce tabtaguna aradul hayatid dunya kuna neman abin rayuwar duniya mun gane ko dan abin duniya tunda in an kashe mutum ana iya duke shi a tafi da ita to fa inda Allah maghanimu kathira ganima mai yawa tana wajen wa tana wajen Allah kazalika kuntum min qablu kama haka ne kun ka kasance can gabani famanna Allahu alaikum to nan min qablu malamai sun yi sabani kadiba cikin tafsir na Ibn Jarir at-Tabari Jami'ul Bayan an ta'wili ayil qur'an sun ka ce kadhalika kuntum min qabl kamar haka ne kun kasance can gabani ku musulmi kuna cikin tsoro famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku aminci kun ka samu mi kun ka samu karfi to dan haka kenan bai dace ba can kuna cikin tsoro yanzu kuma ku rinka in wani na cikin tsoro da mai imani ne ku kashe shi muna ganewa ko wasu ka ce a'a kadhalika kuntum min qabl haka kun kasance kuma ba muminai ba kuna kafiranku kuna bauta ma guma kafa manna Allahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima sai kun zan musulmi to fa tabayyanu don haka ku bi diddigin al'amari imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fatasabbatu wanda kuma ko can ka kuma cikin suratul hujurat haka ne ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta fatasabbatu to mun dai kawo taujihin su ko ka ce fatabayyanu ku bi diddigin al'amari ko fatasabbatu wato wato fatabayyanu ku yi bincike fatasabbatu ku bari har sai kun kai ga hakikanin al'amari ko ku ce da tabayyanu fatasabbatu duk dai ku bari har ku kai ga sanin hakikanin al'amari tunda an ce a bari har al'amari ya bayyana in ya bayyana hakikatan ai za a tabbatar da gaske shi ko rashin gaske shi ko ka ce duk ma'anar su dai ko ka ce a ma'anihi ma mutaqariba mutalazima sai Allah ya ce to inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance khabiran masani game da kuke aikatawa in ka diba cikin littafin tafsiri wanda suka kawo ko asbabun nuzul ko kuma ba ma asbabun nuzul ba hadisan da suke fassara ayar wannan su mutane cikin sahabbai suka kashe wani mutum ya ce musu la ilaha illallah ko baka nan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halla shaqaqta an qalbi yace ƙarya yake yace kai ka tsaga zuciyar shi kaga yace to ya zan yi da kalmar shahada tashi mutumin ne yace har sai da ni ji ni ji cewa ma inda ma ban musulunta ba kafin wannan rana saboda na aikata banna cikin musulunci da kafin ya nake na aikata banna da matsayin kafin ne ba yana nufin ya ji bakin cikin musuluntar sa ba muna ganewa to shi yasa akwai al'amuran da ana mi ana bukata a diddigin su wannan maudu'i ne mai karfi malam misbahu rike shi da kyau kaifiyatu ta'amul ma'al akhbar wal umur fil islam yadda ake mu'amala da al'amura da labarai a cikin musulunci wanda asalin su da musulunci ne turawa sun kasace muna muna ganewa ko turawa suka yi ni suka sace muna ya aka suka sace muna duk al'amari na duniya idan za a yi shari'a malam misbahu ko za a yi investigation bincike da yan sanda suke yi ko ko za a kai shi a kotu karaji ko ko ko an ka baka maudu'i kai khutba akan shi ko aka baka maudu'i kai muhadara akan shi muna ganewa ko aka baka maudu'i kai wa'azi akan sa ko ko za ka yi bahasi kan wata mas'ala an gane ko to kai kokari waɗanda abubuwa guda shidda su ne asali duk abin da zai zo ƙari ne su ne guda shidda man wane ne da faransanci ana cewa man ki da english ana cewa who sannan kuma ma mine ne an gane ko shi ne ake cewa what da english da faransanci ana ce mai kuwa sai aina an gane ko a ina ne where ko where where are you going da faransanci ana cewa u sai kuma na hudu a aina a ina ne uko na'am sai mata wani lokaci ne kan da faransanci da english kuma when sai kuma kaifa da faransanci ana cewa koma da english ana cewa how sai na shidda limaza don mi da ingilishi ana cewa why da faransanci ana cewa furkuwa duk binciken da za a yi na duniya duk har da labarai da ake basuwa da waɗanda ake aiki amma wani lokacin ba a gaya maka tun da shi man ana tambayar zatin ɗan adam ma ana tambayar sifofin ɗan adam ko ko zatin abu tun da abin da bai da hankali ana hakikatu ake tambaya mahiyatu aina wuri ake son a sani mata a san lokaci kaifa a san yadda abin ya faru limaza a tambayi justification justification to sai ka haɗin da abubuwa shidda yanzu an ka baka labari an ka ce maka wani ya mutu misali to wanin nan kana da buƙatar ka san shi waye shi waye aura wace mace ce ya aura a san auren in ya inganta ko bai inganta ba kana fahimta ta aina a ina ne aka yi auren mata a wace rana ce a wani wata kaifa ta yaya an ka ɗaura auren a coci ne ko a masallaci ko a dayi limaza don biya kai aure to kaga idan ka hada wannan zaka hada maudu'i shi yasa in ka zo ka kai kara abu na farko alƙali da tambayar ka mun yi rigima da ni da wani waye wani nan kai waye ya kai kaga ya tambaye ka kai ya tambaye ka sifofin ka sai tambaye ka ina ne kuka yi rigima a wace unguwa ne a wani gari ne tunda shi yasa ga yan jarida na duniya galibi ana magana ana hadin garin da suke sai a nuna maka kawo map na duniya kar a nuna maka ƙasa kaza ne a gari kaza don a tabbatar maka gaskiyar labarin fa na musulunci da suke daukewa sai ya tambaye ka to da kun kai rikicin mata wace rana ce ya rubuta kaifa ya aka yi ta yaya abin ya faru limaza don mirgima ta faru sai shi rubuta shi aje yanzu da ya dawo kana faɗin wani abu kace kaza sai ce a ɗazu ba haka kace ba ba haka ka faɗa ba haka 'yan sanda suke yi haka alƙalan kotu suke yi to haka 'yan jarida a ce maka shugaban ƙasa kaza kaga an faɗa maka shugaban ƙasa na ƙasa kaza an samu zatin shi an samu sunan shi an samu sifar shi aina in an ce maka yayi balaguro a ina ya ji mata a ce maka rana kaza saboda lokaci ana so a tantance shi kaifa yaya ya tafi jirgi ya hau ƙasa ya tafi cikin jirgin ruwa ne mashin ya hau an ka tafi limata don me ya je ya je ne ziyara ta abin nan koko ya je neman lafiya duka ana tantance waɗannan abubuwa tunda kowanne daga cikin waɗannan abubuwa musamman shi lokaci ana rarraba shi asalin lokaci daga shekara ne shekara ta ɓare ta zan wata goma sha biyu wata ya ɓare ya zan kwana talatin yini ya ɓare shi kuma ya zan awa ashirin da hudu awa ashirin da hudu ta ɓare ta koma awa ɗaya awa ɗaya ta ɓare ta zan minti sittin minti sittin su ɓare su koma sakan sittin sakan sittin su ɓare su koma ciyars wani suke ciyars ko sittin na ina ganin ko ɗari na masu ke kai shi haka wuri muna da kwancinan guda biyar a afirka cikin kwancinan kin nan guda biyar an ce afirka sai a dawo cikin biyar ɗin nan a koma guda to a afirka a wace ƙasa yanzu misali an ce a najeriya sai a ce to a najeriya a wace jiha tunda jihohinta suna da yawa sai a ɗauko jihar to a jihar a wani gari ƙauye ko birni in an samo garin ko ƙauyen a wani wata unguwa da haka ne ake tahdid na sanin hakikanin yadda abu ya faru wannan abu akwai su a musulunci ko cikin ilimin hadisi in ka diba man ita ce ake aiki da ita wane ne wannan rawin kafin a karba da an samu shi sai a nemo sifofinsa in an samu sifofinsa a ina yan rayu ya yan rayu a ina shike kafin ya mutu ya yi riwaya hadisi limaza asbabu wurudul hadis wanda cikin qur'ani ya ce asbabu nuzulul aya muna ganewa kaifa ya yi ruwaito shi sima'un ne ko balagan ne turqu tahammulul hadis masani kuma na fahimta ba to da haka ake tantancewa a san wannan ya cancanta a karba ko ba karba ba a ina ya ruwaito wannan hadisi a yaushe yan rayu a yaushe yan mutu don saboda mutum da ya ce ya ruwaito hadisi ga wani to tsakanin shi da wani nan akwai shekara 300 sai a diba shi an haife shekara ta kaza shi ko an haife shekara kuma tsakanin shekara 300 ina haɗu da shi ya ruwaito shi kaga babu dalili duk irin wannan akwai cikin ilimin hadisi akwai cikin ilimin mukka na musulunci amma duka muka rage muka watsar da su sai al'amura suka rikice mu da to Allah ya taimake mu saboda lokaci yayi nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh